أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na talata wanda ya dace da yini na ashirin da hudu ga watan zulhijja a wannan shekara ta dubu da dari hudu da sha takwas bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina a watan bature kuma nawa kenan ga wata ashirin da daya ga watan hudu shekara ta dubu da dari tara da tasa'in da takwas don ci gaba da wannan littafi mai albarka da muke karantawa sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha a wancan lokaci mun tsaya karshen matashiyar magana ta adiyatul istifsari haka ne ko yau za mu tashi akan al-qira'a wato bayan mai sallah ya riga ya fuskanci al-qibla kuma ya tsora hannun dama akan nagowa kirjinsa kuma ga yayi kabbaran harama kuma wato ainihin ya karanta daya daga cikin adiyatul istifsa'i waɗanda bayanin sai gabata a darasin da ya wuce abu na gaba da zai biyo bayan shine al-qira'at ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه وكان أحيانا يزيد فيه فيقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها bayan mutum ya karanta daya daga cikin addu'o'in da ake bude sallah da su du'a'ul istiftahi abin da zai biyo baya shine sai yi isti'aza shine ke sun makana sallallahu alaihi wa sallam sannan annabi da mutum tabbata gare shi ya kasance yasta'izu billahi ta'ala yana neman tsare a wurin Allah madaukaki sai ya kulu sai ya ce a'udhu billahi min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan wata rana annabi yakan faɗi wannan wa kana ahyanan yazidu fihi wani lokacin yakan ƙara akan haka fa yaqulu sai ya ce a'udhu billahi as-sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wato ya karanta wannan a matsayin isti'aza ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم سنكم سي كرنت بسملة بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها أما بايا بينك da isti'aza din da basmala din duk baya bayyana su yana yin su ne a sirrance ko da sallah ta karatun bayyana ce ballantana kuma ta karatun sirrance din an fahimta ko wannan shine sirrin annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen isti'aza ko ka ce a'udhu billahi من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه كو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن فيه يتبقى تفكر الرواية أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتي دفع وقت وانا بيتبقى تفكر الحديث daidai su malaman kira'a sun fi fifita shi sama da wannan wanda muka karanta yanzu suka ce domin a'udhu billahi minash shaitanir rajim shine abin da aka yi umarni da shi a cikin suratul nahl da Allah ya ce fa idza qara'ta alqur'ana fasta'id billahi minash shaitanir rajim suka ce wannan ita ce sigar da ta zo a cikin suratul nahl alama atatin nahl yusran kamar da imam sadiq yake amma shi ma yace wa in tazid da rabbika tanzihan falasta mujahara amma ita ƙara waɗansu kalmomi don tsarkake ubangiji to ba wanda zai ce kai jahili ne sai dai in ya zama jahili wa in tajid li rabbika tanzihan falasta mujahara wa qad zakaru lafz ar-rasul falam yazid wa law saha hadha an-naqd lam yubqi mujmala yace waɗansu sun ruwaito cewa wai annabi bai taɓa ƙarawa ba akan a'udhu billahi minash shaitanir rajim suka ce bai taɓa ƙara komai ba sai ce walau sahha hadha an-naql da wannan riwaya ta inganta lam yubki mujmala to da babu sauran ijmali a cikin ayar amma bata inganta ba kun fahimta ko to da haka dai menene yafi dacewa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam za ka yi karatu sallah ne a wajen sallah ne za ka karanta qur'ani sai ka ta'awuzu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafsihi wa nafsihi bismillahir rahmanir rahim sai ka tabbata karatu ba za ka ce ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim kadai kai shiru kara kamar yadda annabi ya kara sallallahu alaihi wasallam idan ka ta zan tsaya akan suratul nali sai ce suratul nali akan wa kafa kafin ka kan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fassara kai ayata take kenan al-isti'aza al-ma'mura biha bi suratul nal hada tafsiruha wannan riwaya shine tafsirin abin da aka ce sai cikin suratul nal فأعوذ بالله السميع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه وتمثينا نيمان تري من همزه wato daga hauka ko shafar shaitan da ke sanya mutum hauka shine hamzu hidin wa nafsihi abin da ake kira nafsu shaitan shine al-kibr wato girman kai da shaitan ke sa dan adam yayi mutum na neman tsari wurin Allah ya kare shi daga girman kai irin wanda shaitan da yake zuga dan adam yayi wannan wa nafsihi abin da ake kira da nafsihi shine wato waka irin wanda shaitan ke jefa wasu wasanka ko ke jefa cikin zukatan mutane kaga mutum ya kware wajen iya waka waka irin ta zambo waka irin ta zagi waka irin ta yabawa wani da matsayin da ba ya da shi to irin wannan duk wahayi ke dan ne amma wakar da bata kunshi zambo ba bata kunshi zagin wani ba bata kunshi siffanta wani da abin da ba ya da shi ba babu yan amki babu kiɗa har kawai mutum ke yin ta waƙe kenan to wannan babu laifi annabi ya ce inna min al-shi'ri al-hikma a cikin waka akwai hikima wace irin waka ita ce wanda bata kunshi zango ko kaza ko kada kada da wake wake ba irin wanda Hassan bin Sabit gidan kai wanda sai dai mutum mata wake kenan ko to irin wannan annabi ya ce hikima ce a cikin hadisi inda take amma duk waka da ta kunshi zakin wani kuce wani menene menene kada kada da wake wake da gurmi ne da dundufa ne da kalangu ne da tauke ne ko kunzo ne ko me to wannan tana cikin abin da ake neman tsari kar ma mutum ya iya balantana mai yadda abin neman abinci kuna fatan kun fahimta to bayan mutum yayi isti'aza yayi basmala kaga kenan da du'aul istiftahi da isti'aza da basmala ababan nan guda uku duk ana yin su ne a sirrance sawa'un kana yin karatun bayyana ne ko za ka yi karatun sirrance ne su dai a sirrance ake yin su abu na gaba alqira'atu ayatan ayatan da ka kuma wannan sai kai karatun fatiha ko to a yanzu tsari ake son kai karatun fatiha ga karatun fatiha ga na sura to wannan salon karatu na fatiha din ko na sura din ana yin shi ne ayatan ayatan aya bayan aya bi ma'ana wannan shi aka fi so ka yi ba za ka haɗa aya biyu ba gaba ɗaya ba za ka haɗa aya uku ba gaba ɗaya karshen kowace aya ana so ka tsaya ka yi numfashi alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا قوة آية نتاوى كيني آية آية بدأت تبقى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إنت هذا ثلاثين يأي أما كتب عني karatun yayi ba wanda zai ce kai sabo amma ka saba wa abin da ke annabi ya saba yi yau da gobe abin da annabi ya saba yi yau da gobe ayatan ayatan alqira'atu ayatan ayatan thumma yaqra'u al-fatihata sannan sai mai mai sallah ya karanta fatiha wa yaqta'uha ayatan ayatan ya yanke ta aya aya yace bismillahir rahmanir rahim ya karanta wannan ثم يقف sannan ya tsaya yin numfashi ثم يقول الحمد لله رب العالمين ya karanta wannan ثم يقف sannan ya tsaya ثم يقول sannan ya ce الرحمن الرحيم ثم يقف sannan ya tsaya ثم يقول مالك يوم الدين وهكذا الى اخر السوره haka zai dai har karshen sura wa kadhalika kanat qira'atuhu kulluha haka dukkan qira'ar annabi take ko a cikin sallah ko a wajen sallah an gane ko yaqifu ala ru'usil ayi yakan tsaya a ƙarshen ayoyi wala yasiluha bima ba'daha baya sadar da aya da wadda ke biye da ita ko wacce zai tsaya akan ta ita kadai kun fahimta da kyau hadisin da ya nuna haka ga kiran lamba a kasa Abu Dawud wa Sahabi wanda suka rawaito suke Abu Dawud wa Sahabi وصححه الحاكم ووافقه الذهبي إمام الحاكم عند حديث حتى إمام الذهبي وهو مخرج في الإرواء حديث ما الناصر الدين الباني يا بيان وطن ده سكر ويتوشي ده بيان متين حديث أتكي لتاف الإرواء الغليل لما تتري أكد أربعين دقو ورواه أبو أمر الداني حتى إمام أبو أمر الداني ولببان ما لم يقرأ da cikin manyan malaman mazhabar malikiya a andalus ba na manta an taba sani rubuta bahasi a kansa rasa masa suna as-samar dani bi tarjamati al-imam abi amr dani lokacin muna karatu a jami'a abu amr dani fil muktafa a cikin wani littafin sa mai suna al-muktafa wa qala yace wa li hadha al-hadith turuqun kathiratun wannan hadisi da kuke ji da gani yana da hanyoyi masu yawa wa huwa aslun fi hadha al-babi yace shine madogara a wannan babi wani babi babin karanta qur'ani aya aya cikin yi wanne ne yake karanta ayoyi biyu a hada sama da biyu ko aya aya wannan shine babin matsalar aula shine karanta aya aya yake to wannan hadisi shine asali thumma qala sannan imam abu hurda ne yake wa kana jama'atun min al-a'immati as-sabiqina wal qurra'il madina an samu taron jama'a cikin manyan limamai da suka gabata da makaranta qur'ani waɗanda suka shuɗe yastahibbuna al-qata al-ayat suka ce mustahabbi ne mai karatun Qur'ani ya rinka tsayawa karshen kowace aya cikin sallah ko wajen sallah an gane ko wa in ta'allaqa ba'dhum bi ba'd ko da wani ayoyin suna da alaka da ta bayan su yanzu misali fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun kaga ta bayan suna da alaka da wannan don fawailul lil musallin hukunci da bayan ta bayan kuma ta yi istisna kaga akwai karfin alaka bainal mustasna wal mustasna minhu amma tare da haka dole za ka tsaya kawai lilin musalliya an gane ko kamar can da Allah ya ce wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl afala taqilun musbihina karshen aya ne ai yana da alaka da abin da yau baya wa innakum latamurruna alaihim musbihin wa billayl kuna wucewa a wurin safa da yamma amma ta aka ce safe sai aka aya sannan kuma aka ce wa billahi da kuma dare aka kaga hadawa wato akwai alaka tsakanin su da su al'ada ko masu ta alaikum to ko da ayoyin suna da alaka da juna dai wato ka yanke ka yi numfashi karshen aya shine yafi dacewa sama da kace za ka hada su amma akwai wani bayani da tabbata a cikin littafin haqqut tilawa wani littafin tajwidi wadansu malaman fasaha sun suka ce wai yadda za ka yi shine ka ce fawailul lil musallin sai ka tsaya kai numfashi to kuma sai ka sake komawa fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun da wai duk kai guda biyu mai saurare ka ba su cikakken ma'ana baka dace masa ba wato al-mustasna wal mustasna minhu kuma kai aiki da sunna dan ka tsaya a nan gurin to amma zan ga kai aiki da sunna kuma ka dawo kai kin aiki da sunna kun da annabi da ya kasan ko bai kuma shi aka sauka masa qur'ani kuma ce kowa fahimtar qur'ani ai sai mu tsaya ba wani tushi a cikin al'amarin addini an fahimta da ke ko malam nasir bin albani ce kuntu wa hadhihi sunnatun a'rada anha jumhur al-qur'an fi hadhihi al-azman fadlan an ghayrihim yace wannan wata sunna ce wadda mafiya yawan qari'ai masu karanta qur'ani sun kaurace mata sun kawar da kai gabarin ta في هذه الأزمان أو أن نظامنا لم يجد فضلا عن غيرهم فضلا كما وأن بعض الراوي an gane ko ma'ana dai sunna shine mutum ya karanta wato ainihin qur'ani aya aya ko cikin sallah ko wajen sallah haka aka fi so mai karatun qur'ani yayi dan ya rinka mai ibada yake ba gaggawa ake ba kai abu daidai shine yafi dacewa sama da kai da gudu kuma kai barna ake an gane ko kuma nan gurin zai nuna mana wani abu daban yace yana karanta ya qara'ul fatiha zai karanta fatiha ko wa yakatawha ayatan ayatan yanke ta aya aya sai ta bismillahir rahmanir rahim thumma yakfu thumma yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin yanzu wannan me ke nuna mana basmala tana cikin me farko abin da shin basmala tana cikin fatiha ko ba basmala aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha ko ko aya ce mai cin gashin kanta ba ruwanta da fatiha a wannan riwaya an nuna basmala aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha sai idan mutum zai karanta basmala idan mutum zai karanta fatiha dole sai ya yi ta karanta basmala illa iya ka ya tabbata cikin sunan annabi basmala nan annabi na karanta ta amma ba shi yace jiran kasance wata ɗaya daga cikin ayoyin suratul fatiha ba na faɗa mana wannan dan za ku zo can gaba kuma mu samu wani hadisin da zai nuna kishiyar haka وكان تارة يقرأها مالك يوم الدين مالك يوم الدين wani lokacin annabi yakan karanta maliki yau din a maimakon maliki yau din an gane ku a kasa sai tamamun razi fil fawaid tamamun razi ya rubuta wannan a cikin littafin al fawaid wa ibn abi daud haka ibn abi daud fil masail cikin littafin masail wa abu na'im fi akhbar asbahan haka imam abu na'im ya rubuta a cikin littafin akhbar asbahan wal hakim wa sahahahu wa wasafahu az-zahabi وهذه القراءة متواترة كالأولى وأن القراءة ملك يوم الدين كما قراءة متواترة تنترك القوت مالك ومالك يوم الدين راويه ناصره وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أفاء والسادغايا أتمها لدى فلك واسم لخلاد الأول حقنا وشاتبيتي ومالك يوم الدين راويه ناصره قراءة مالكي دفاع أبو بكي rawi da nasiru wanda suka karanta haka malaman kira guda biyu rawiki ratin nan ramzi ne na imam al-kisai nasiru natin nan ramzi ne na imam asim bin abun nujud al-kufi ma'ana da kisai da asim bin abun nujud al-kufi su ne suke cewa maliki yawmiddin sauran qurra'u gaba daya maliki yawmiddin yasa an mutum na riwayan haf tun da kira'a ce ta asim bin abun nujud maliki in mutum ko yana kira a riwayan wat ko riwayan kalun tun da kira'a ce ta nafi nafi yana cikin masu karanta maliki yawmiddin wa kiltahuma qira'atun mutawatiratun sabu sunan annabi nabi sallallahu alaihi wasallam matashiyar magana ta gaba rukniyatul fatihati wa fadailuha rukniyatul fatiha wa fadailuha wato wannan matashiyar magana tana nuna kasancewar fatiha rukuni a cikin sallah rukuni abinda in ba fatiha din babu sallan ciki wa fadailuha da kuma abinda ke nuna falalan fatiha din yanzu abu biyu zamu kalata anan dalilai da ke nuna fatiha rukuni ce a cikin sallah abu na biyu dalilai da ke nuna mana falaloli na suratul fatiha وكان يعظم من شأن هذه السورة فكان يقول لا صلاة لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فصاعدا وكان يعظم من شأن هذه السورة النبي يا كفن تينا جرم مشأن من سورة فاتحة فكان يقول يا كفن تينا سوى لا صلاة لمن, لي لمن لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب باب صلى دو وند بيكرن فاتحة الكتاب فصاعدا زوا أبن دي سمع an bayan da ku wani hadisi imam al-bukhari da imam muslim da abu awana wal baihaqi da surrutu wa huwa mukharrajun fil irwa wa fi lafzin aw na lafzi yana cewa la tujidu salatu la yaqra'u ar-rajulu fiha bi fatihati kitab sallah ba za ta gamsar ba matukar mutum a cikin ta bai karanta fatiha ba wannan imamu dara kutuni da ibn hibban suka ruwaito hadisi ne ingantacce wa taratan yaqul a wani lokaci yana cewa man salla salatan lam yaqra'a fiha bi fatihati alkitab fa hiya qidadun hiya qidadun hiya qidadun ghayru tamam wani lokaci annabi ce man salla salatan wanda ya sallaci kowace irin sallah nafila ce farilla ce sallah sai kai da gobe rukui sallan gawa ce duk da ta shiga ciki ba man salla salatan wanda ya sallaci kowace irin sallah domin salatan na kirafi man shartiya wannan kirki fi siyasi a sharti tufidul umum wanda ya kowace irin sallah lam yaqra fiha bi fatihatil kitab bai karanta fatiha a cikin ta ba fa hiya qidadun to wannan sallah tasa tawayayya ce hiya qidadun ita tawayayya ce hiya qidadun sallah ce tawayayya sai fasara ce ghairu tamam ba ta cika ba an gane ku waɗannan hadisai su ne kashin baya duka da cewa karatun fatiha rukuni ne a cikin a cikin sallah ma'ana dole ka karanta fatiha to wannan matsala ce wanda malamai suke sabani a kai tsakanin farko shin dole ne karanta fatiha a cikin sallah ko ba dole bane ba jumhurin malamai imamu ahmad al-imam malik ibn anas al-imam shafi'i suka ce dole ne karanta fatiha abu hanifa ce ba dole bane wajibi ne su ka san hanafiya suna bambance tsakanin al-fardu da al-wajibu a cikin istilahin su na usulul fiqh sukan ce al-fardu ma sabata bi dalilin yaqini al-wajibu ma sabata bi dalilin zanni to menene dalilin yaqini me dalilin zanni duk wannan yare ne nasu su wajibi a wurinsu suna nufin sunna mu'akkida amma ba dole bane ba da haka dan kai sallah ba karanta ba suka ce kawai abin za ka karanta qur'ani amma ba wanda yake fatiha me dalilin ku faqara umma ta yasara min alquran suka ce Allah ta yi faqara umma ta yasara min alquran to da kafin qur'ani kenan kafin hadisi ba akwai wani hadisi a can ba hadisin al-musayyi salatu ila annabi yake cewa wato ya cika alwala yace sannan kuma wato ya karanta alqur'ani eh yace karanta alqur'ani bai karanta fatiha ba su suka ce tun da an ce kawai fakar ma ta sura mai Qur'ani me za ku ce dole sai Fatiha mutum ya ga dama ya tare ke ina daina in ya ga dama ku wallahi in ya ga dama kuma me ya ga dama sallar ta yi ya za ku da hadisin la salatu lillahi la yaqra'u fiha bi Fatiha fi kitab suka ce ayya wannan hadisi na ku ya inganta sai dai kuma ahad ne baya cikin mutawatir Qur'ani ko mutawatir ne babu yanda za a yi ka kawo ahad ka fitar da shi da mutawatir kaida cin karo akai ba wancan am ne wannan kuma tafsis ne to su kaida a tafsis indahum naskhun as-ziyadatu ala an-nafsi naskhun kenan su auren su to saboda haka ka kyale maganar abin nan don ziyada ne alan nafs shi wancan nafsi na qur'ani ya ce fa qara'u ma tayassara min alquran wato karanta abin da zai na qur'ani sai hadisi ya zo ce fatiha ce wata fatiha kari ne akan nafsin karanta qur'ani don wancan na nuna ko ina ko ga dama wannan sai ya karo sabuwar ma'ana cewa sun fatiha kadai to tun da ya karo sabuwar ma'ana wa huwa ahad qur'ani mutawatir ne babu yanda za a yi mai da wannan haka suka ce to amma dai zance mafi inganci rukuniyatul fatiha saboda ne lisubuti hadal hadith an annabi sallallahu alaihi wasallam ayar fakar umma ta sunan qur'ana kan annabi ta kauka kuma tare da haka kuma yazo yace mana ne la salatu lillahi ta rabbil fatiha kitab bakin da wannan da wannan kun fahimta da kyau matsala ta biyu sai kuma cewa kin karanta fatiha dole ne a cikin dukkan rakawoyin sallah ko kuma cikin mafiya yawa daga rakawoyin sallah jumhurin malamai suka ce karanta fatiha a cikin kowace raka a cikin sallah sai mutum ya karanta fatiha waɗansu a kan daga cikin malamai na damar malikiya suka ce a'a ya in dai ka karanta a mafi rinjayen sallah ba dole bane cikin dukkan sallah sallah na raka a hudu suka ce in raka uku ka karanta fatiha ta hudun ba dole bane an gane ku shine wai da mutum zai ta hal tajibul fatihatu fi kulli salati aw al-julli khilafun ka yi sabani shin sallah gaba ɗaya sai ka karanta mata fatiha ko kuma mafi rinjayen sallah kadai kike khilafun an yi sabani so mafi ingancin magana kowace raka'a sai ka karanta mata kun fahimta da kyau da haka wannan wannan babi na nuna mana cewa fatiha dai rukuni ne a cikin sallah kuma rukuni ne a cikin kowace raka'a din ta sallah daga cikin koyin sallah sawa'un sallah nan ta farilla ce ko ta nafila wannan ita ce magana mafi inganci wa yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana cewa قال الله تبارك وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لي ونصفها لعبدي أمر ذلك أنت سبت غريب في الله مدعو كياتي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نار بسلا تكاننا دباوانا جدا بيو فنصفها لي ونصفها لعبدي رب تناوني رب تكما ناتني ولعبدي ما تعالى باوانا أنا دبقى بندي روكا زنبكي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال ترى اقرأوا وكرم تاكو بيد ربن يكسنتي يقول العبد الحمد لله رب العالمين إن كان وقتي الحمد لله رب العالمين يقول الله تعالى حمدني عبدي قال الله مدعو بكي جميع حمدني عبدي ويقول العبد الرحمن الرحيم باوا ذيك الرحمن الرحيم يقول الله تعالى مدعو بكي أثنى علي عبدي ويقول العبد مالك يوم الدين باوا زي مالك يوم الدين يقول الله تعالى تعالى ملك كتي مجدني عبدي باوا لا يجمع ماني كان بماني يقول العبد إياك نعبد وإياك نستعين باوا زي كرنت وانا آية قال sai Allah madaukake ce fa hadhihi baini wa baina abdi wannan tsakani na da bawa na ne shine zai nemi taimako ne ne mai fara taimako shine zai bautar ne ne mai karban bautar ne ake wa bautar wa li abdi ma sala to tunda bawa yayi waɗannan dangin yabo tun daga alhamdulillah har zuwa nan to abin da ya roƙa nake yaqulu al-abdu sai bawa kuma yace ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin kala sai Allah ya ce ne fa haula li abdi wa li abdi ma sa'ala to waɗannan gaba ɗayan su kuma ya tafi bawa na roƙa yayi abin nan da ya roƙa kuma an baki sai wannan hadisin yana nuna mana kallon suratul fatiha matsayinta shine har ma ubangiji na raba ta tsakanin shi da bawa a ga wannan falalati sannan nan take a cikin hadisin ko abinda ubangiji ta samtu salata baini wa baina abdi na raba sallah tsakanin na da bawa karshe kuma sai mun gaba sallah ta raba gaba ɗaya ba me aka yi ba yanzu ne a salatu a nan gurin karatun fatiha sai aka sa masa suna me sallah wato nan take wannan na nuna tun da karatun fatiha an sa masa suna sallah to dalilin ne kan cewa sallah ba ta zama sallah sai inda fatiha a ciki ina fatan kun fahimta min babu itlaqul juz'i ma iradati amma ba da yake kulli kama iradatul juz'i wato an kawo fatiha gaba daya yana nufin sallah kuma sai muka ban a ce ba na sallah bane gaba daya rabon fatiha ne wannan sai da kasancewar fatiha rukuni cikin sallah domin duk abin da aka ambaci wani bangare na sallah aka ba da sunan sallah biki to wannan ya ya kunshi sallah kenan ya zama dole ne su kenan a cikin sallah to kuma nan take wannan hadisin sai a ƙarshe ƙarshen su kila sai mu fahimci basmala ko ba ta cikin fatiha ba haka bane ba Allah ya kwatanta su saraka bayyana bayan abdin sufaili musufa da abiyo musufa ali sai ce me idza qala alhamdulillah bai kawo idza qala bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah ko bai dole da kyau amma a can gurin kuma ga an kawo ta to ya za a kenan wannan shine madogaran malaman mazhabar malikiya da suka bada fatawan ba a yin basmala ko isti'aza suka ce ba za a yi basmala ba a cikin sallah ta farilla sai dai nafila da isti'aza da basmala suka ce duk ba za a yi ba cikin sallolin farilla sai na nafila suka ce don basmala ba ta cikin fatiha wani abu ne kan waje daban suka dogara kuma da hadisin Anas bin Malik yake cewa nayi sallah bayan Annabi nayi sallah bayan Abu Bakar nayi sallah bayan Umar dukkanin su yastaftihuna salata bilhamdulillah rabbil suna bude sallah kawai sai alhamdulillah rabbil alamin kuma hadisi ne da take to amma an da malamai ke bayarwa wannan hadisi Anas bin Malik ya bada bayanin abin da ya aka yi ne a sarari mu ku dama mun tabbatar a baya da adiyatul istifsahi da istiaza da bazmala a me yake su saboda haka wancan ne aka yi a fili sai ya ji sai ya faɗa bai faɗa wanda aka yi goye ba dan bai tunda bai ji ba amma kasancewar bai ji ba sai nuna babu shi kada abu huraira da bai ji ba yaji kuma an yi shiru sai tambaya ta annabi da kai shiru da kai kabbara kafin kai fata me kake ne mai sai annabi ya faɗa masa ga abin da na faɗa shi ma da haka da an faɗa masa abin da ka faɗa mun bai ji da kyau ya rage ne cewa to ya aka yi da aka zo kasantu salata ba kawo su bismillahir rahmanir rahim ba da kuma ce su abin da suke ba da su malaman suka ce ai saboda abin da ke cikin basmala shine ar-rahman ar-rahim to akwai shi cikin fatiha din aya guda ar-rahman ar-rahim saboda haka da an sake kawo ta kuma an kawo na an yi takarar an yi mai mai kun fahimta da bayan kasancewar an yi mai mai sai suka ce kuma abin da zai karanta muku haka mu da ku dun mun yi intifaki ku da kuka saba da wanda ba sa abu duk an yi intifaki kan cewa fatiha ayoyin ta nawa bakwai ka to a cikin wannan hadisi idan muka bi nawa ka kawo shida to za ka daure kaji ita ce basmala din an fahimta ku tunda yace ku garanta yace idan ka labu alhamdulillah rabbil alamin sai kenan ko wa yaqulu abu arrahman rahim wa yaqulu abu malik yawmiddin ويقول العبد اياك نعبد واياك نستعين ويقول العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ممكن sai na tabbata ne Allah kuma yace laqad atina ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim sab'an min al-masani fatiha to aya guda bakwai gare ta an gure na aya take da ta da da aya ta annabi sai yace idza qala abdu kuma sirat alladhina an'amta alaihim kuma mun karanta a cikin qira'a sai na mai yana ta a ina ka tsaya a ina take ina wuri yake a daidai ina aka ke wurin ba ya kuma take duba kafin kai ita rabi yake sanar muka ina ya tsaya akan maliki yau gini ko iya ka bai kawo ba kawai ce ila asir sura sama da mai bada hanya to alhamdulillah rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم اي ايه جرد يبارك فما صراط المستقيم دي سنه اتفاقي ايه يوا malaman qurra'u gaba ɗaya sun yi ittifaqi siratal mustaqim aya inda suke sabani alaihim ta farko shin aya ce ko ba aya ba waɗansu suka ce nan aya ce waɗansu suka ce nan ba aya ba ce ba an bayyana ku shi yasa wai yake cewa menene wal kufu ma'amakin ya ubdul basmala siwahuma ula alaihim mu'addala ما بدأه حرف التهجد الكوفعة للوتر مع صافين مع ذرعة مك قارئا كوفة da ƙari'an madina a gane walkuf ma a makin ƙari'an kufa da ƙari'an mafakai suna karanta bismillah a matsayin aya da cikin ayoyin su fata kaga idan hada kuma ya zama bakwai kira amma ƙari'an madina suka cewa da suna ƙari'an sham wato na kai kenan da abdullahi bin amir shami an gane ku su kuma ula alaihim uddala kalmar alaihim ta farko ita ce aya a wajen su da yake ne eh yace ya kawo fada su kitab na wuri yake a daidai nan la salata lillahi yaqra'u fiha bi fatihatil kitabi fa sa'ida babu sallah ga wanda bai karanta fatihatil kitabi fa sa'ida zuwa abin da ya sama fa sa'ida din nan abin da yake nuna maka halaccin karatun sura an bayyana ko shi yasa bai bayyana shi ba yace fa sa'ida zuwa abin da ya sama fatiha ta zama dole amma fa sa'ida kuma ba dole ba ne saboda dalilin da ya zo nan gaba وكان يقول ما أنزل الله عز وجل في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي السبع المثاني النبي صلى الله عليه وسلم يقول كنا ما أنزل الله في التوراة الله بيكتب سوكر وابتكين التوراة ولا في الإنجيل حتى في الإنجيل مثل أم القرآن فتنكة أم القرآن wato fatiha kenan yanzu nan gurin mun sake samun sunan daga bakin annabi akan baya fatiha tul kitab cikin hadisin la salata lillahi wa tarawiya bi fatiha tul kitab anan gurin kuma an ce maka me ummul qur'an dukkan su wannan sa sunan daga bakin annabi wa hiya sab'ul masani sunan uku kenan wa hiya sab'ul masani in kaga dama ka ce maka fatiha tul kitab in kaga dama ka ce maka ummul qur'an in kaga dama ka ce maka as-sab'ul masani duk sunayen ba a kakar ba cikin asara ko lin ila kwatan ka sun ummul qur'an wa hiya sab'ul masani ita ce ake kira as-sab'ul masani wal qur'an al-azim alladhi utituhu qur'an ita ce qur'ani mai girma da aka bani a nan gurin kaga ya halatta sanya wa wani bangare na al-qur'ani sunan al-qur'ani fatiha dukan qur'ani ce rabin qur'ani wani bangare na qur'ani amma sai aka samu ta me al-qur'ani da yasa ya halatta a shar'anta a larabci in ka zuciya ce inna ataina kal kawthar sai ka sami su ya karatun qur'an na ji ki yana karanta me to amma ba gaba ɗayan sa bane ba wani bangare ne da alqur'ani an fahimta ko da haka idan mutum ya rantsa yace wallahi gobe idan dai har ka ba ni kyautar littafin nan ne to sai na karanta alqur'ani dan godiya ga Allah sai gobe ka kawo masa littafi sai ce inna ataina kal kawthar ya san ka kansa ka fara kudu sauya ya san ki ai bai ce duka qur'ani ba ya san ka kansa amma da ya lafi duka bin sai ya karance qur'ani gaba ɗayan sa to anan gurin lazima hu qira'atul qur'ani min awwali ila akhir kun bai ta ko قال الباجي يريد قوله تعالى baji ya ce abinda hadisin ke nufi da yake as-sab'ul masani yana nufin fadin Allah wa laqad atayna ka sab'an min al-masani wal qur'an al-azim Allah sai da manzon hakika mun baka sab'an min al-masani bakwai cikin abinda ake kira al-masani wal qur'an al-azim da kuma al-qur'ani mai girma wato sab'ul masani shine al-qur'an al-azim anan al-qur'an al-azim kuma shine sab'ul masani din wa summiyat as-sab'u an sa mata suna as-sab'u li'annaha sab'u ayat dan ayoyin ta bakwai ne wal masani abinda ko ake kira al masani li'annaha tusanna fi kulli raka'a domin ana karanta ta cikin kowace raka'a to ga baji ko maliki kaga maganan waɗansu daga cikin ba'adin malikiya da suke cewa a'a in ka karanta fatiha fi jumlis salati gabiya ko da ba karanta cikin dukkan sallah ba jumlis sala mafi yirin jayin sallah shi ko ce an sa maka sura al masani li'annaha tu'adu fi kulli raka'a tusanna fi kulli raka ana maimaita ta cikin kowace raka me tusanna din ai tu'adu ana maimaita karatun ta wa inna ma qila laha alquran alazim an samu ta suna alquran alazim ala ma'ana takhsis laha bi hadha alism dan anuna ke bantuwar ta wajen rada mata suna alquran alazim wa in kana kullu shay'in min alquran qur'anan aziman ko da ke kowane bangare ka dauka na qur'ani ko wace sura ko wace aya ya halatta ta kama suna qur'ani kama yuqalu fil ka'bati baytullah kamar yadda za a cewa ka'aba baitul lahi wa in kanat al buyut kulluha lillah ai dukkan gidaje na Allah ne al malu malillah wal ibadu ibadullah walakin ala sabil al takhsis wa ta'zim sai dai kawai an kebance baitul ka'aba aka ce baitul lahi dai kebanta sa da wannan suna da kuma girmama shi kamar yadda aka kebance fatiha aka ce al-qur'an al-azim dai kebanta sa da wannan suna da kuma girmama ta amma ba wai dan bai halatta ba wani sashi na qur'ani din ka sa masa suna al-qur'an al-azim wannan dinna nuna mana kallon suratul fatiha a cikin at-taurat da injila hadda alqur'ani din gaba daya a ciki babu katan kwacin suratul fatiha ba abin da yake ta kallala yasa ibn kan ya gina littafin ta guda akan ta al-jawabul kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi wadanda suka sa masa adda wad-dawa duk dai sunan littafin ne guda daya وقد امر صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته annabi da mutum tabbata gare shi ya umarci mutumin da ya muna na sallarsa an ya qara'a biha fi salatihi ya karanta fatiha cikin sallarsa wa qala liman lam yastati hizzaha annabi ya faɗa ga wanda baya iya haddace ta yace qul subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah haka annabi ce idan mutum ya zo bai iya karanta fatiha ba kuma zai sallah to sai ka ce ya karanta wannan a madadin sautul fatiha da ya kafara sai ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah ya ruku haka aka gaba dukkan sai ya sallah sai ya haka har ya iya fatiha da ya iya fatiha to kuma wajibi ne kuma ya karanta fatiha eh don biya mutum yanzu bai iya fatiha ba yanzu iya wannan sai a koya masa an fahimta ko amma dan su malaman su kuma suna ganin wai in dai ba zai iya fatiha ba to ya zai kira to suka fita masa limanci wannan kawai muktasar ma zai kawo sai ya nemo ne masa limancin sallah bai sai ba zai ji kadai ba sai in ya nemo wanda zai masa limanci kuma ya rasa to sai a yi kina wadansu daga cikin malaman mazhabar malikiya suka ce shi kenan kira su fatiha ta fada kansa ba komai a kansa sai dai ko mustahabi ne tsakanin kabbara da zai yi da yin ruku'i ya dan jefa wani zikiri a wurin ko da sai Allahu ne ya juru zai mu kuma kaga idan muka bi sunna zikirin Allah bai tabbata ba ko to ga da inda inda wato da da amudan hadisi shi kenan a huta me ya magana wannan sabani hadisin annabi annabi ya ce kul سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله waɗansu suka ta sai mutum ya kasa shi kenan sai ya karanta waɗansu ayoyi waɗanda ba su wata fatiha din ba a koya masa ko da wal fajr ne sai ya maimaita ta sau adadin da ake ganin ya kai tsawon suratul fatiha ko a kirge harafi nawa ne a suratul fatiha daga alhamdu zuwa wani dalil harafi kaza ne to ya samu waɗansu ayoyi ya maimaita sai da in an maimaita adadin harafan zai kai na yawan suratul fatiha to ya karanta fatiha amma dai خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وقال للمسيء صلاته annabi ya faɗa wa mutumin nan da ya muna da sallanka yace fa in kana ma'aka qur'anun faqra bi in akwai qur'ani ta tare da kai yanzu ka fahimci me yake nufi da qur'ani anan suratul fatiha faqra bihi karanta wa illa tahmadillah wa kabbirhu wa hallilhu in ko baka iya karatun fatiha ba to kai ma Allah godiya kai kabbara kuma kai hayrala an gane ko shi ne dai fatiha sai zuwa kan bai wato yanzu wannan dai mun fahimci cewa karanta fatiha rukuni ne daga cikin rukunin sallah kuma ana karanta fatiha a cikin dukkanin sallah sallan farilla da sanafila an fahimta ko to mas'ala ta gaba naskhul qira'ati wara al-imam fil jahariyyah mutumin da ke sallah bayan liman shi ma dole ne sai ya karanta fatiha ko ba dole bane ba yake naskhul qira'ati wara al-imam fil jahariyyah wato shafe karatu bayan liman fil jahariya dangane da karatun bayyane ma'ana mamu da yake bin liman sallah matakar liman na karatun bayyane ne shi mamu an shafe karatu a kansa ma'ana wajibcin karatun fatiha ba dole bane a kansa wa kana kada ajaza lil mutammin an yaqra'u biha wara al imam da can annabi ya halatta wa masu bin liman an ya karɓo biha su karanta fatiha wara al-imam fi salatil jariya wato annabi ya riga ya yi umarni ya jaza musu su karanta fatiha bayan liman fi salatil jariya a sallah ta bayyane haitu kana a duk inda yake fi salatil fajri fa qara'a فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا نعم هزا يا رسول الله قال لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wato ainihin ya ya ya jaga wa mabiyan liman su karanta fatiha a bayan liman cikin sallar da ake karatun bayyana domin annabi sallallahu alaihi ya kasance fi salatul fajr a cikin sallar asubahi fa qara'a sai ya karanta alqur'ani فثقلت عليه القراءة sai ya kasance kira'ar ta nauye gare shi falamma faraga yayin da ya kammala sallah kala sai ce la'allakum taqra'una khalfa imanikum wato kamar kun yi karatu a bayan liman kamar ina jin kishin kishin dan kuna karatu a bayan liman kaga sallar alfajir ko ana karatu ne na me na bayyane to sai annabi rinka jin diri kamar suna yin karatu su ma tare da shi na fatiha wanda wannan yasa hankalinsa rabi na wajen mai ke ji rabi na abin nan karatu yana waya gare shi da ya gama ce la'allakum tad'una khalfa imamikum qulna na'am hazzan ya rasulullah sai suka ce eh muna yi da sauri ya annabin Allah mun kasance muna karatu da sauri shine ma'anar hazzan al-hazzu sur'atu al-qira'ati wa mudarakatuha fi sur'ati waqti ijab abin da ke nufi da hazzu kenan gaggawa قال في النبي لا تفعلوا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب yace kar ku karanta komai fa sai Fatiha la taf'alu daga yau ku daina karanta wani abu a bayana illa an yaqra ahadukum bi fatihatil kitab sai dai ɗayan ku ya karanta Fatiha fa innahu la salata liman lam yaqra biha domin babu sallah ga wanda bai karanta Fatiha ba wannan farkon al'amari haka annabi yake da su an bayyana ku ثم نهاهم عن القراءة كلها yanzu anan gurin ya hana su karatun sura ne sai me sai fatiha in ana sallah a karatun bayyana go dan shine babin da muke magana kan akai sun mana haram an likara'atu kulliha daga baya kuma sai annabi ya hana su sallah ya hana su karatu gaba daya fil jahariya a cikin karatun bayyana din wa zalika hina man sarafa min salatin jahara biha bil qira'a wannan ko lokacin da annabi ya kammala wata sallah ce wanda ya bayyana karatu ciki wa fi riwayatin annaha salatu subhi a wata riwayan an nuna sallan asuba ne fa qala sai annabi ce hal qara'a ma'i minkum ahadun anifa yace shin ta kuwa a cikin ku akwai wanda ya karatu da ni cikin sallan nan fa qala rajulun na'am sai wani mutum yace eh ana ya rasulullah lalle ni na karatu tare da kai fa qala sai annabi yace inni aqulu mali unaza'u annabi ce to ni na na faɗa muku ai mali unaza'u dan menene ake kokarin jayayya da ni unaza'u wato ake yin tarayya da ni cikin karatu ni ina karatu na bayyane a maimakon a saurari kuma sai a maimakon a saurari karatu na sai kuma a rinka yi shine ma'anar mali unaza'u bi ma'ana mali ughal mali ughalabu wa usharaku fil qira'a dan me ake tarayya da ni cikin karatu قال أبو هريرة أبو هريرة يتي فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله to tun daga lokacin sai mutane suka daina yin karatu tare da annabi cikin sallah matakar annabi na karatun bayyana fi ma jahara fihi rasulullahi bil qira'a cikin duk abin da annabi ya bayyana a karatu na sallah to sai mutane suka daina shi ne sami zalika min rasulullah yayin da suka ji haka daga bakin annabi wa qara'u fi anfusihim sirra sai suka rinka yin karatu a cikin zukatansu a sirrance fi ma la yajharu fihi al imam cikin inda liman bai bayyana ba wato tun daga lokacin sai sahabbai suka zanto in annabi na karatun bayyane to ba ka karatu tare da shi sai dai su saurare in annabi na karatun sirrance su ma sai su yi nasu a sirrance kun fahimci wannan da kyau bayan kuwa da suna bin farkon al'amari ya ce da ku yi yin karatun sai suka zo suna yi su karanta fatiha su karanta sura sai annabi ya ji su sai su to daga yau ku dana karanta sura sai dai fatiha babu laifi ku karanta ba shine mataki na biyu ba suna nan suna karanta fatiha sai kuma ya ji su yace daga yanzu in dai ina karatu a bayyane kar wanda ya kara bayyanawa daga lokacin sai suka yi sai suka daina karatun fatiha din ma gaba daya da na sura matukar annabi na karatun bayyane amma in yana karatun suranta fa sai suranta karatun a suranta wannan hadisi imam malik ya rawaito shi wal humaydi wal bukhari fi juz'ihi imam bukhari ya kawo shi cikin juz'u salata juz'u salata kalfa imam juz'u salata kalfa imam wa abu daud haka imam abu daud ya rawaito shi وأحمد والمحاملي وأنا ضمن لمن سرويته ولا حديثي وحسنه الترمذي وصححه أبو هاتم الرازي وابن هبان وابن القيم إمام مسلم ذكر حديث حسن أبو هاتم الرازي لابن هبان لابن القيم ذكر في حديث لا صحيح أم عندكم saboda haka kenan idan kana kan limami yana karatun bayane kai babu abin da za ka karanta ba za ka karanta ba ba za ka karanta sura ba idan kana bin liman yana karatu na sirrance to a lokacin kuma za ka iya karatun ka na fatiha a sirrance za ka iya karatun ka na sura din duk a sirrance in ka so haka ina fata an fahimta kuma wannan matsala ce sabani mai yawa tsakanin malamai akwai wanda suke ganin ma in kai karatu din a bayan liman matakan kana da liman kai karatu ma wato kamar an haranta maka sallan ka ta lalace ko da karatu sirrance ne akwai wanda suke ganin musahabi akwai wanda suke ganin kaza amma dai magana mafi inganci shine cewa wannan shine tafsirin da muke وجعل الإنسان لقراءة الإمام من تمام الإيتمام به sai annabi ya mayar da saurare lokacin da liman ke karatun bayyane shi kanshi wannan sauraren min tamamil ihtimam bihi suko ne na yin koyi da liman fa qala annabi ce inna ma ju'ila al-imam li yutamma bi sanin dai an sanya wa mutane liman dan ai koyi da liman din fa idza kabbara fa kabbiru in liman yayi kabbara to kuma sai ku yi kabbara wa idza qara'a fa ansitu in liman yayi karatu a bayyana kuwa fa ansitu ko kuma sai ku yi sai ku yi وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وأنا حديث ابن أبي شيبة يروي وأبو داود ومسلم وأبو أوانا والروياني في مسنده وهو مخرج في الإرواح حديث ليس صحيح كما جعل الاستماع له مغنيا عن القراءة kamar yadda annabi ya mayar da sauraron liman lokacin da yake karatun bayyane yin hakan zai wadatar da mamu ba sai mamu ya yi karatu ba wara'ahu a bayan liman fa kana sai ya ce man kana lahu imam فقراءة الإمام مسندة ومرسلة har wai duk hanyoyi daban-daban waɗansu da cikakken sanadi zuwa ƙarshe waɗansu kuma sanadin akwai irsa wa qawwahu shaykhul islam ibn taymiya da ma fil furu ibn taymiya ya karfafa wannan hadisi cewa ana iya aiki da shi kamar yadda cikin littafin al-furu na ibn abdul hadi wa sahaha ba'd turqihi al-busairi al-busairi ya inganta wani sashi na hanyoyin hadisin malam ce wa karka kallamtu alaihi bi tafsilin وتتبعت طرقه في الأصل ثم في إرواء الغليل yake na bi wannan hadisi na yi magana a kansa na bi dukkan dukkan hanyoyinsa wato a cikin irwa ulgali an bayyana ko sau da da hadisi ne ingantacce wanda zuwa na kuma sun dai kanta amma da yan karsa da sanadunsa game da albani bayan cikin irwa ulgali hadisi ne ingantacce wujubul qira'ati fi sirriya wajibin yin karatu ga mamu a lokacin da liman ke karatun sirrance sallan azhar ko la'asar malaka wa amma fi sirriyati faqad asarrahum ala qira'ati fiha dangane da karatu a sirrance kuwa a sallar da ake wa karatun sirri annabi ya tabbatar da sahabbai kan su yi karatu a sirrance fiha cikin ta fa qala jabir jabir dan abdullahi yace kunna naqra'u fi zuhri wal 'asri khalfa al-imam fi rak'atayn al-ulayayn bi fatihat al-kitab wa sura mun kasance muna karatu cikin azhar da la'asar a bayan liman a raka'o'in biyu a raka'o'i guda biyu na farko muna karanta fatihatul kitab da kuma sura wa fil akhiratayn bi fatihatul kitab wato a cikin na karshe kuwa muna guda biyun karshe kuma muna karanta fatiha kadai jabir bin abdullahi kenan wannan hadisi ibnu majah ya rawaito bi sanan sai Umar kalbi irwa wa inna ma ankara taswita alaihi biha abinda annabi ya hana shine wato a rikitar da liman da yin qira'a din wa zalika hina sallat zuhra bi ashabi wannan ko lokacin da annabi ya sallan azhar ne da sahabbansa fa qala ayyukum qara'a sabbihi ismi rabbika sabbihi isma rabbikal a'la annabi ce wa ne cikin dokar sabbihi isma rabbikal a'la fa qala rajulun ana wa lam urid biha illa al-khair wani mutum yace ga ni ne na karanta amma fa ba abin da na nafata sai alkhairi fa kana sai annabi ce kada aradtu anna rajulan kana janiha lalle na san wani yayi tarayya da ni wajen karatunta wani yayi tarayya da ni wajen karatunta wa fi hadithin akhar a wani hadisin daban yace kanu ya qara'una kalfan nabi sallallahu alaihi wasallam fa yajharuna bihi da suna karatu a bayan annabi su bayyana karatun fa kana sai annabi ce khalattum alayya alquran kun rikita mun qur'ani kun hargitsa mun qur'ani saboda kuna yi ina yi وقال يكما تي إن المسلي ينادي ربه كيف ما يصلى ينا مناجات yana yin sirri ne tsakaninsa da ubangiji falyanzur bima falyanzur bima yunajihi bi da haka ya duba ya ga da me ya kamata ya munajati da ubangiji wala yajhar ba'dukum ala ba'd bil qur'an kasatin ku ya bayyana wa sati al qur'ani fadan ka cewa kasatin ku ya bayyana sati al qur'ani yana yana karatun bayyana ba za su ba amma a sirrance fa za su tunda a saranta wani ba zai jina wani ba kaga wani bai bayyana wani ba amma in za a karatun bayyana kuma suka kaga wani zai bayyana wani shi ne abin da yake so ya ce shi ne hujjarsa na cewa ana iya karatu a saranta a bayan laifi wani hadisi malik da imamul bukhari sun rawaito shi imamul bukhari ya kawo cikin fiya fa'al al-ibad da sanadin sahihin malik ke fa'ida wa kad zahaba إلى مشروعية القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية الإمام الشافعي ita cikin malamai manyan malamai akwai waɗanda suka tafi zuwa gaba da fatawan cewa a bayan liman in yana karatun sirrance kai ma za ka karanta fatiha din nan za ka yi karatu bayan sa daga cikin malaman da suka tafi kan wannan mas'ala kan wannan fahimta akwai imamu shafi'i fil qadim a cikin fatawar sa sada wa muhammad da muhammad ibn al-hasan al-shaybani kenan تلميذ ابي حنيفه طالب ابو حنيفه في روايه عنه او روايه تاتي اختارها الشيخ علي القاري ود الشيخ علي القاري يزابيك وبعض مشايخ المذهب da wani bangare na malaman mazhabar su wa huwa qawl al-imam az-zuhri wannan kuma shine fatawar imam az-zuhri wa malik ita ce fatawar imam malik ibn anas wa ibn al-mubarak da abdullah ibn mubarak wa ahmad ibn hanbal wa jama'atu min al-muhaddisin wa ghayrihum wa huwa ikhtiyar shaykh al-islam ibn taymiyyah kuma abin shaykh al-islam ibn taymiyyah ma zaba ke wato albani na so ya ce kada baka fatawar ta cikin kada yana da salafa kan fatawar cewa in liman na karatu turanci za ka karatu a turanci in yana bayyana kuma kai shiru saboda me za ka shiru in yana bayyana saboda hadisin bayan za ka ra'a su cikin marwa ta hadisin akwai mutum saboda me za ka yi a turanci annabi ce la ya jahar ba'dukum ala ba'dun alquran kar ka sun tobe na wasa ki alquran wannan nuna idan kana a turanci ba ka bayyana dan wanka da haka za ka iya kira turanci wa kana yaqulu man qara harfan min kitabillahi falahu bihi hasana annabi ya kasance yana cewa duk wanda ya karanta harafi ɗaya na alqur'ani to yana da hasana ta tare da wannan harafi wal hasanatu bi asri amsalha hasanan nan kuwa za a bashi kusan kusan da goma goma yace la aqulu alif lam mim harfun ba wai ina nufin alif lam mim wannan harafi ɗaya bane ba ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف يتي ده ألف ده لام ده ميم دكان سو ودنن حرفا ايه umumi ne ana daukan shahara ko da a waje idan mutane na karatun qur'ani wani ba zai bayyana ba idan suna muka kowa ya daidai da yin jidda kanka da makarantun allo ala abdullahi zaka nemi su hujja musu aka ga ba za ka nemi su hujja wadana kai dai suka gaji hujja ba to wa alaikum salam eh wai me matsayin waɗanda suke idan liman ya karanta wannan zalimin kafin ya ce amin sai su sai waɗansu su rika karatun fatiha ka tara ka waɗansu malaman da suke ganin lallai ne kowa sai ya karanta fatiha sun kace hadisin la salata liman lam yaqra fatiha fa fi kitab ya kafa karatun bayanai da nasabanci cikin masu wannan fatawar akwai imamu bukari wannan shine mazhabin sa akan sai littafin zuwa kira a kalkal imam cewa ko ana karatun bayanai ta abin cikin sahabbai kuma akwai abu hurairah abu da yana ganin lallai ne sai ka karanta fatiha ba inda za a kai shi ko liman na bai na kai ma sai kai wani sai to dan mun zama bayan liman ya zame yace ikra wa rafi nafsika yace ko a zuci ne ka karanta to saboda abu hurairah yace ga shi Allah mada kuke ce ka san salata bayni wa bayna abdul sufaini kun ba karanta ba araba da kai o to gaisa Abdullah amma to gaskiya ba wannan shine fahimta abu hurairah ga shi cikin mutum to dole ne sai ka karanta ba ka imamu bukhari a kai sai maza bar hanabi da aka tafi galibin su imamu ahmad aka ce ba da dole su ka karanta fatiha bayan ne yasa duk mutanen saudiya akan wannan yasa ilimin to zan zai suke gaba da suke ilimin ya karanta fatiha yi shiru ya ba da mamu dama su karanta fatiha annabi kan yana yin shiru amma ba mai tsawon da haka sun zai karanta fatiha yana yin shiru garbar yadda zai rage fatiha da ne yana yin shiru garbar yadda zai komo yadda na fasi ya rike amma ba sun da yake mai tsawo ba to amma suka ce muliman sai yi shiru garbar yadda zai kowa ya karanta fatiha a ne ya to amma shi wannan sunne to wannan shine kuma hadisin yake bukata sa shine ta san kai to je ka wato sabo da yi je ka wani lokacin mutum je wannan shi mutum kadan dai annabi ki amma lokacin sai mutum ya manta ya dogon saboda manzo Allah ta yan harabila har shekara hudu haka ake amma lalle kan waɗannan rawayi guda biyu kowanne yana da kai amma dai gashi dai sauki annabi ya ce fa idza qara'a fa ansitu kuma ya san wannan ne wancan mafarra abin da zaka ga fahimtar Abu Hurairah to dai lalle sai an yi dan ya ce gashi Allah ya ce ka kace ka bin bayan abin sun nan gurin kuma annabi ya ce inna ma ju'ila imamu li yutamma bihi idza kabbara fa kabbiru wa idza qara'a fa ansitu in yayi karatu to mana shiru to sai kake tsaya kuma kai sai kai فلهذا الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم التامين وجهر الامام بها ابن كثير كده من سياق الكلام التامين وجهر الامام بها فإن آمين da kuma yadda ake so liman ma ya rinka bayyana amin wannan wato albani yana raddi ne ga mazhabobi guda biyu mazhabin abu hanifa su suna ganin ba za a ce amin din ba masu ko da ko kuma waɗansu suka ce in za a faɗa a a sirrance kar a bayyana maza da imam malik su kuma suka ce a amamu za su ce amin amma shi liman kare faɗa wala yaqulu al imam illa fi qira'ati sirri to kuma annabi shi kuma ce a ce amin to kuma sallah kala uku ne ko mai sallah shi kadai ko mai sallah a matsayinsa na mamu ko mai sallah a matsayinsa na direba liman kenan ko mai jan mutane wannan sune nau'ikan masallata guda nawa guda uku ba su na hudu sai annabi sai a ce amin kuma da yace a ce amin yayi shiru bai ce mana da liman kadai yake ba bai ce mana da mamu kadai yake ba bai ce mana da mai kadai yake ba sai umarni ya shafa kowa da kowa in ka ware kace banda wani sai to me dalili annabi bai ware ba sai ne saka ware kun fahimta da kyau ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين annabi ya kasance in ya kammala karatun fatiha zai ce amin yajharu wa yamuddu biha sautahu zai bayyana ya kuma ja sautin sa da ita wannan hadisi turmidi da imam al-hakim suka rawaito shi da sanadi sahihi haka imam al-azurri a cikin adab hamlat al-qur'an wa huwa mukharrajun fi sahiha albani yace an yayi takarijin sa cikin littafin zuwa hadisi sahiha wa amma hadisu man qara'a khalfa al-imami muli'a tuhu nara akwai hadisin da yake cewa wanda ya karatu a bayan liman wannan ko ita ce lambar a lambar wancan na farko ne lambar hadisin da da yake a karanta fatiha a wato wanda ya karanta fatiha wanda ya karanta qur'ani yana da kowane harafi yana da lada ko goma to to bari tun da ka faida cikin bari mu hada din sai mu kawo wancan yace wannan akwai wani hadisi da yake cewa wanda ya karanta wanda ya karatu bayan liman za a cika bakinsa da wuta yace fa mawdu'un hadisi ne mawdu'i wa bayan zai zai fil ahadith ad-da'ifa amma wannan hadisi na cewa annabi na yin amin ya mutu biha sautahu ya ja sautin sa da ita al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi fi juz' al-qira'ah a cikin littafin juz' al-qira'ah salfa imam wa abu dawud haka imam abu dawud da sanadin sahih dukkan su da sanadi sahih abin da yake nufi da ya mutu biha sautahu wajen miyan din ha baya jan sarewa amin wato miyan sai ake ga ba amin ba ha din ba a kawai za ka ce a gurgudan harkace me yanki ake da وكان يأمر المقتدين بالتأمين وعيد تأمين الإمام النبي نقول مرنين ما موسى فتسوى آمين جم كتن بايا فقل لمن فيقولون لمن لا فتا سوكما فتا فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين النبي سيدل لمن يكرم تولنا آية فقولوا آمين كوكما كتي آمين فإن الملائكة تقول آمين ملائكة ما تكنتي آمين وإن الإمام يقول آمين لمن ما كمين سوى آمين وفي لفظ أو لفظ حديث إذا أمن الإمام فأمنوا اللي من يأتي آمن فكما كتي آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة duk wanda amin din sa dace da amin din mala'iku wa fi lafazin akhar a wani lafazin da bai yace idza qala ahadukum fi salati amin idan ɗayan ku cikin sallah yace amin wal mala'ikatu fi samai amin mala'iku kuma sama suka ce amin fa wafaqa ahaduhum al akhar amin din ku ta dace da mala'iku duk wanda amin din sa dace da mala'iku gofira lahu ma taqaddama min zambihi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa wannan hadisi إمام البخاري ده مسلم سر توشي والنسائي والدارمي والزيارة للأخيرين زيادة أن ما لم أنكر فيه النسائي ده الدارمي وأعداها الحافظ في الفتح لأبي داود أيضا أما ابن حجر أتكلم لكم في الباري يجي لا تزوج أبو داود آية وهو وهم سيدي أنا أقول يا يكسرين وهي تبطل الاحتجاج بالحديث على أن الإمام لا يؤمن wato kaga wannan na wannan ziyada din da aka kawo cikin hadisin wa fi lafazin idza amana al-imam fa aminu ba shi ziyadan ta farko ba wannan ziyada din tumtul tumtul al-ihtijaj bil hadith ita ce ke rushe kafa hujja da ake da wannan hadisi ala anna al-imam la yu'min kan wadanda suke cewa imam ba zai ce amin ba kamar yurwa an malik kamar da aka rawaito daga malik su sun dogara da riwayan farko idza qala al-imam ghayr al-maghdubi alaihim wa ad-dallin fa qulu amin suka ce ai annabi ta idan liman ya ce wala dallin to ku ku ce amin kaga ya nuna shi liman aikin sa yace wala dallin ko kuma aikin ku ce me amin to wannan ita ce hujja su suka ce liman ba zai ce amin ba sai albani ce to wannan kafa hujja da wannan hadisin zai rushe idan muka kara da riwayan da ta dawo ta wani lafazin da yake idza ammana al-imam fa aminu annabi ce idan liman ya ce amin to kuma ku yi ne to amin sai nuna liman kenan zai ne zai faɗa kun bai kuma gana albani da kyau to amma su duk da haka masu wancan ra'ayi na cewa liman ba zai faɗa ba za su iya maka tawili su ce ai wannan idza ammana ba wai idan ya ce amin bane ba a idza wasala ila makanin yuqalu ba'dahu amin idan ya zo karshen wurin da daga shi za a ce amin shine ma'ana amma da suka ce kamar a ce an jada ne liman da kala dani ashama liman da kala tihama afsara sa'imu suka ce idza da kala waqtal iftari la idza afsara ko bai da shi suka ce wannan wazanin na af'ala ana amfani da li ifadati dukhuli wa rusuli ila al-ghaya al-mu'ayyana to kamar tawili ne idza ammana dan zama ce da su idza ammana ko mu mun ce idza amana idan liman ya ce amin ko kuma ce idza amana idan liman ya kai wurin da daga nan za a ce amin wato shi ba shi ce amin ba fa qulu amin ko ku ce amin haka suka ce sai su fassara gari mawdubi alai idza qala gari mawdubi alai wala dalil dai kake da ba idza amana ma'ana idan an je gari mawdubi alai wala dalil ba an je wurin da daga nan za a ce amin ba to shi ma'anar amana bi ma'ana wasala ila makanin yuqalu ba'dahu amin sai mu ce to wannan hakika ce lugawiyya fadin amin daga bakin liman kuma haqiqatun shar'iyya idan an samu ta'arudi bain al-haqiqatul lugawiyya wal haqiqatul shar'iyya ayyuhuma yuqaddam al-haqiqatul shar'iyya al-haqiqatul shar'iyya al-muqaddam al-haqiqatul shar'iyya ولذلك قال الحافظ ده كان حافظ وهو صريح في كون الامام يؤمن يجيب الحجر yace wannan hadisi da yake za a mallama liman amino karare yake wajen bayanin cewa a ce liman ma dai zai ce amin karare yake wajen wannan bayanin wa fi hadisin akhar taqulu amin yujibukum Allah a wani hadisin idan liman ya ce amin kuma ku ce amin sai Allah ya ansa muku an bayyana ku muslim da Abu Awana a wata magana suka zo akwai sauran a ce bai tsara ko da yace hafiz ya ce huwa sirrin shekul imam yu'ammi kultu albani yace wai shahadu lahu al-lafz thani lafzi na biyu na masa shaida da haka qala ibn abdul barr fi tamhidi ibn abdul barr ya faɗa cikin lafazin at-tamhid yace wa huwa qawlu jumhurul muslimina fadin liman yace amin sannan ma musu ce amin yace wannan shine maganar mafi yawan malaman malaman musulunci wa minhum malik shi kan zama da ya bada fatawa da hakan fi riwayatul madaniyin anhu wannan ma shine fatawar imam malik din bai saba jumhur ba amma a riwayar al-madaniyyin an daliban sa na madina li sihhatihi an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ingantuwar hakan daga annabi min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira yani hada yana nufin wannan hadisi ibnu hajar yana nufin wannan ibnu abdul barka yana nufin wannan to daga ibnu abdul barka ma ya fita kan wannan wa wa'il ibn hujr haka akwai hadisin wa'il ibn hujr yani allazi qawlahu annabi ce wa bi hadisin akhar yaqul faqulu amin yujibkum allah idan kun ce amin allah zai amsa muku bukatan ma'ana abin da kuka roƙa a cikin fatiha ba kun yi roƙo ba kuka ce ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin wannan roƙo ne to idan kuka ce amin sanadiyan fadin amin sai Allah ya amsa wannan roƙon da ake wa kana yaqulu annabi ya kasance yana cewa ma hasadatkum al-yahud ala shay'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min khalfa imam yahudawa ba su taɓa muku hasada ba irin hasadar da suke yi muku kan sallama da faɗin amin bayan liman duk hasadar da yahudu za su yi a bayan waɗannan guda biyu ne faɗin amin bayan liman yahudu na muku hasadan kan wannan sun san in kun faɗa Allah zai ansa muku su ko ba ka haka sallama da kuke ma junan ku in kun gamu yahudu na muku hasada da wannan Allah ya arsa ku da wata gaisuwa ta mutanen aljanna wannan hadisi bukhari ya rawaito a cikin al-adab al-mufrad wa ibn majah wa ibn khuzaimah wa ahmad wa siraj بسندين صحيحين ما لك فائدة دعوة فائدة ما الألباني زي جارة كما تفتر صديقة فإيتا فتوان نافر جن الألباني أدا wato shine tun da hadisi ya ce idan liman ya ce amin ku ce amin yace to ma mu ba za su ce amin ba sai liman ya riga su faɗa tukuna to amma zai zo ya kawo wani gyara ce fa'ida da aminul mutaqaddimina wara al imami ko muka tabi ne kamar sai a fadin amin da ma mu take bayan liman ya kunu jaharan za su yi ne a bayyane wa makaruna ma ta ma ta aminul imam za su yi tare da fadin amin din liman su da liman za su faɗa tare kun fahimta da kyau kun ko da yana nufin cewa sai in liman ya fara cewa amin sannan su faɗa daga ba haka da liman ya riga su faɗin a sannan su kuma su biyo bayan sa amma sai zai ce za su faɗa tare makaruna ma ta aminul imam la yasbiqu amma kar su riga yi ba kar ma mutu riga liman faɗin amin to yake sai ya kasan gurin su faɗa tare da liman la yasbiquna kama ya faru jama'ir almuslimina kama yadda yau taron musulmai duk haka suke sai su riga liman faɗa wala ya ta'akkaruna anhu kar kuma su yi dinkiri ga barin sa su ce sai ya gai amin ya je karfe sannan su kuma su faɗa za su faɗa tare ke هذا هو الذي ترجح عندي اخيرا ما ليس wannan shine magana da farin jaya aure na daga karshe kama hakaktuhu kama yadda na tabbatar da hakan fi ba'd mu'allafati a cikin wani sashi na wallafa wallafe na min hada da cikin sa akwai sulatul ahadith da'ifa idan ka duba karkashin hadisi na ɗari tara da hamsin da biyu wa sahihu targhib wa tarhib haka cikin littafin at-targhib wa tarhib sahihin sa juz'i na kai shafi na kaza ga kinan kamar yadda saboda kai dalle mun yace a fadin amin liman da namu to ba da yake to ina ganin lokaci ya riga ya ja sai mu dakata nan abinda muka faɗa na Allah ya samu lada sannan muka kuskure kuma ubangiji ya ta tambayar farko mai kuma cewa maganar isti'aza mutum zai iya ne hatta da wannan sigar da karanta ko da ba a cikin sallah ba ina magana ai mun yi ta galibi wata ne sai ta wuce tambayar da ta zo cikin karatu na faɗe ta ko na mai ta nace wannan shine isti'aza da annabi ke amfani da ita ko a wajen sallah ko a cikin sallah haka yake saboda haka haka ya kamata in za ka karanta qur'ani ko a wajen sallah ko a cikin sallah haka kai amfani da isti'aza da annabi wata tambayar kuma wai kuma da aka kawo basmala a cikin fatiha to wannan na nuna ita basmala din nan aya ce daga cikin ayoyin suratul fatiha ko daga gaske yo ne oho Allah tana cikin suratul fatiha dan gida da karshe zo tana cikin suratul fatiha wanda yake ne hukuncin bin dan gurbu ko sallah ya halatta in dan gurguhu ma ya fi kowa iya karatun qur'ani to kamata a fuddo shi rinka yin limanci daga baya mai dace tun lokacin sallah ta fito da sai mutane juma'a kuma daga baya ta fito a koma da wai shi iya wai ta wai kamar zai iya limanci ga waɗanda suke masu yanci a waje shi shi bawa ne na so an daure shi kenan sai ya zama ba da ba kilma da zalunci ga daure shi sai zan kira da falla jiga kun ba shi kenan mutum baya da matsayi ba Allah na jarrabar mutane ɗaya ne daga cikin yankunan jarrabawa Allah ya jarrabu mutum da zaman kurkuku amma ba wai dan Allah baya son mutum in ba haka ga annabi Yusuf alaihi salam labi fa tasiri da rasu ne wannan kuma yake cewa idan yana bin limami a karatun azhar da al'asr zai iya yin fatiha da sura da asranti za ka iya yi shi ma duk mun faɗa da su wannan kuma ke cewa idan har sallar sallar da ake yin karatun sirrantawa wajibi ne mutum ya karanta fatiha kenan shi da zai fi inganci in ana karatun sirrance wajibi ne kai ko da kana bin liman karatun bayyana shine aka samu wancan safani amma a karatun sirrance wadansu kuma sun ce mustahabbi ne sai dai maganan wajibi ta fi karfi yace to idan ma mu yi rizkir ko ifa kamar raka'a ta kubuce masa yin rizkir ko ifa karatun fatiha ya fada kansa amma in rizkir ko kuma sun ya samu wannan raka'ar wannan kuma saboda hadisin annabi ma adraktum fasallu wa fatakum fatim annabi ce duk abin da ya samu liman a ciki in ya sami cikin rukuni kuma ya samu wannan raka duk da bai karanta mata fatiha ba liman ya dauke masa kenan to yanzu wannan tafsir ne ba da al'am la ta'arud bain al'am wal khas maganar kowa ya fatiha am maganar in ka zo fatiha ta kuɓe sai ka samu liman cikin rukuni khas sai ya zanto duk wanda bai karanta fatiha ba saboda bai samu liman ba sai a ruku'i to wannan ka karatun fatiha ya faɗa kansa kuma bayani ne daga bakin annabi la ta'arud bain al'am wal khas wannan ke cewa wai abin da daure masa kai shine a ce fatiha ummul kitab to wannan ya nuna kenan ita fatiha tana cikin ayoyi mutashabihat kamar yadda suratul ali imran ta nuna wato abin da yake so yace ita ce ayar huwa allazi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha min ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب فأظن هذا wannan da wancan nan ba an ce ummul kitab ma'ana ta nan ba shine ma'ana ummul kitab cikin hadisi na makaranta ma'anar ummul kitab a cikin hadisi na makaranta suratul fatiha dan wannan nasu ne daga wakin annabi ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثل أم القرآن مثل أم القرآن سيتي وهي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته da haka ga wannan fassara daga wakin annabi ummul kitab a wannan hadisi ana nufin fatiha amma ummul kitab anan da suratu ali imran ba fatiha ake nufi ba ummul kitab ana ana nufin aksarul kitab ko aslul kitab ko jullul kitab dan Allah yayi maganar ayoyin Qur'ani iri biyu ne huwa allazi anzala alayka alkitab shi Allah shi ya saukar maka da littafi wato alqur'ani ke minhu ayatun muhkamat daga cikin Qur'ani akwai ayoyi muhkamai abinda ake nufi da muhkamai wato yana ɗaukar ma'ana daban-daban ko ka ce muhkamai sune waɗanda ba a shafe hukuncin su ba ko ka ce muhkamai sune waɗanda ma'anansu take sarari ba ta shiga lango ba sai ce hunna ummul kitab su waɗannan muhimman kuma su ne suka fi yawa a cikin alkur'ani da wa ukharu mutashabiha amma akwai waɗansu ayoyin daban kuma mutashabiha wanda kenan su kuma ba muhimai bane ba to wannan mutashabiha shine aka ce sune waɗanda aka shafi hukuncin su ko kuma mutashabiha waɗanda suke ɗaukar ma'ana sama da ɗaya ko mutashabiha waɗanda ma'anarsa take lungu a takaice dai menene muhukam alladhi yuqabiluhu almutashabih wannan maganganu ne daidai har guda takwas ibn jarir sabari ya ambace su cikin tafsirin wannan aya wadan suka ce al-muhkam shine an-nasih wal mutashabih al-mansukh wadan suka ce al-muhkam alladhi ma'anahu wadih al-mutashabih alladhi ma'anahu khafi ghayr wadih wadan suka ce al-muhkam alladhi la yadullu illa ma'nan wahid wal mutashabih alladhi yahtamilu akthar min ma'nan wahid وهكذا تواريخ الى ثمانيه اقوال ذكرها ابن جرير الطبري في تفسيره amma mafi ingancin magana su ne maganganu guda biyu shine ko kace muhkam wanda ma'anarsa take sarari mutashabih wanda ma'anarsa take koyi ko kace muhkam wanda baya daukan ma'ana sai guda daya mutashabih wanda zai iya daukan sama da daya to shine qur'ani ayoyin sa kashi biyu ne muhkamat daga cikin ayoyin alqur'ani su ne mafiya yawa kunna ummul kitab su ne asalin littafi ko su ne mafi yawan littafi su suka fi yawa cikin qur'ani wa ukharu mutashabihat akwai sauran daban su ko mutashabihat fa amma allazina fi qulubihim zaygun wadanda duk a cikin zukatan su akwai karkata in suka zo a yamakon su dauki aya mu muka ba su kafa hujja da ita sai su kyale ta sai su dauki aya mutashabiha fa yattabi'una ma tashabaha minhu sai su bi abin da yake mutashabihi ne cikin qur'ani saboda me suke bin mutashabihi ibtigha al-fitnati dan neman su fitni mutane akan addinin su wa ibtigha ta'wilihi dan neman su karkatar da mutane daga asalin ma'ana ta sarari zuwa ga wata ma'ana ba kuwa an gane ko to wannan shine abin da wannan aya take nufi zuwa karshen abin nan to shine kuma zai zo su sabani shin ayatul sifat suna cikin muhkam ne ko suna cikin mutasabi shin kaza kaza yana cikin muhkam ko mutasabi wannan kuma bahas ne wanda yake mai tsawo amma dai ka fahimci cewa maganar ummul kitab anan ba su da alaka da maganar ummul kitab cikin hadisin da muka an fahimta da kyau ko wannan ke cewa yaya mutum zai idan sautin liman baya kaiwa inda yake wannan tambaya ce mai kyau idan liman na karatun bayyane ya kasance sautin sa baya kaiwa inda kake amma saboda ba da hansakuwa ake amfani ba ba da lafi ake amfani ba amma saboda sahu yayi nesa har sautin ma inda liman kai kana kan tsaye a baya karatun bayyane amma ba ka ji to a irin wannan hali za ka karanta fatihar ka tunda baka jin karatun liman wajibcin cewa kai shiru dama dan kai shiru ka sauraruwa ka liman idan kai shiru ko baka jin sa saboda haka anan sai karanta fatihar ka ko da karatun bai yake wannan akwai wannan fitar wajen malam eh a zai yi ta idan kowa ya yi laifin haru babu kuma alaba ban ikra tunda ba shi kadai ne ba mudin ba sasin su ba zai bayyana sashi wannan yake cewa to tambayar mutum to wai irin hikima mutum zai yayin da yake sallah ko menene ya faru karatun da rubutun da kare ya fito su ban ka ji sai ka ƙara samun saura kai ne tambayar to ijiru wannan yake ta me matsayin masu karatun alqur'ani wato malami yana karantarwa mutane na maimaitawa lokaci guda wannan babu laifi a majalis ta'alim dan mutane sun yi karatu tare sun fara tare sun kare tare a fagen koyarwa babu laifi amma in zo ina sai in yi ibada ta karatun Qur'ani sai in nemo kamar kai tare muna farawa tare mu kare tare to wannan shine bid'a dole sai dai ayi al'ar an ta ta'arudu li wa ana a'rudu lak kamar yadda annabi ya kasance ne da mala'ika Jibril ba tare da karanta ba ko dai annabi ya saurara mala'ika Jibril na karantawa ko kuma mala'ika Jibril ya shiru annabi ya karanta masa haka suke yi da juna wannan in za mu tsaya mu yi ibada kenan ta yau da gobe haka zan amma a wajen karantarwa ya halatta ina karantawa dalibai na maimaitawa malami ɗaya na karantawa mu duka muna maimaitawa wannan ya halatta a fagen koyarwa wannan yake ta me yasa nake jin idan kana karatu duk lokacin da zaka yi darasi sai ka fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ba ka yi istiaza daga karanta mana yau a cikin azumi saboda ba karatun Qur'ani nake ba ba shi kenan ba tambaya da manyan manyan alamomin tambayoyi ba huwa dalil ya haka yasa kasan ba wannan yake cewa za a bazar imamu fa aminu wannan da nabin zalli ban ya gama cewa amin sannan ya ce amin dan Allah yanzu kun tsora Allah da yanzu duk mutumin da duk maganar da mutum ya sai dai da balada wajen Allah ba kuma yaka ba sai dai ya takarrubi kawai wajen Allah amma duk ka'idar da na kawo amma da me ma'anar sa muka bashi ma'ana guda biyu zai dauki ma'anar idan ya zo inda ake cewa amin kenan ba in ya ce amin ba wannan ma'anar sa ta ruga zai iya daukan wannan muka zo cewa muka bashi ma'ana ta biyu idan kana amin idan ya faɗa amin har muka tafi zakanin hakika shar'iyya da hakika da gawiya wanda za a gabatar duk wannan ya zama kyauta kenan na eh amma wannan zan ba da shaida ita ce ta karshen bani sai da zan kira sallah wannan malamin ya bani eh ba ta mai ta so ba to amma abin da ke faruwa shi ne kamar abin da nake kusa wa dan shi to kila wani mai zo farkon karatun bane shi ne kawai amma ba haka ba da sai mutum ya rike irin wannan tambayoyin wanda bai balaga ba za a iya bin sallah za a iya bin sa in ma ya zama shi fa kowa ya karatun Qur'ani to wajibi ne kusa ya zama liman a unguwa ko a gari in dai ya fi kowa ya karatun Qur'ani ya zama to ya zama wajibi shi ne zama liman ko an shekara shi da ne ko bakwai wanda ke cewa wai bayani game da sallar magariba idan mutum ya samar ka biyu to idan ya tashi zai rama guda daya ya zai kenan sai ya karatun fatiha a turanci shine abinda suna wannan kuma ma a ɗaukacin fasallo a wata kan fasin ne yanzu ya samu raka'a biyu yanzu da ya tashi zai kawo ta uku da abdulliman ya sallama zai kawo ta uku sai ya kawo fata a tsarki sai ya zama ka wannan shine zance mafi inganci cikin maganganu guda uku da na malamai wanda ibn rushd ya ambace su cikin littafin bidayat al-mujtahid wa nihayat al-muktasib abu na karshe shekaran jiya idan muka manta ba wani ba Allah ce ya halatta a sa izi a masallaci muka ce ya halatta ko kuma har muka ce idan an kawo dai ana shirye to wani ba Allah shine ya aiko da fanka fara tafi sabilillah ana kawo su gefen magana muka ce ya kamata a sa masallaci a sa su koda a wajen haka fa in lam yusibha wabilun idan ba samu ruwa ba ka sami yafi haka iya abin nan sauran da haka muna masa addu'a ta gari ubangiji ta ala ya saka masa alkhairi kuma Allah ta ala ya albarkaci zuriyarsa albarkaci dukiyarsa gaskiya irin wannan taimakon yana karawa mutum kwarin gwiwa duk lokacin da wani abu ya shafi karatu ko masallaci ko karantarwa ko makaranta to dan uwa suka yi irin yunkuri irin wannan wannan na ba mai karatu da in rai kwarai da gaske da ya bi kwarin gwiwa ya ga cewa dan uwa a taimaki ake da ake muke kenan da juna a ga yanzu dai waɗanda suke wajen innan zafin da suka je wa bayyana Allah na san bai kai na shekaran jiya to Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya albarkaci dukiyarsa baya san mu faɗi sunan shi yasa ban faɗa ba assalamu alaikum